أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الجر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a yau muna sha biyu ga watan Ramadan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam alif dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu wanda ya yi daidai da ashirin da hudu ga watan hudu miladiyan annabi isa alaihi salam dubu biyu da ashirin da ɗaya a yau za mu ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a yadda muka tsaya a karatunmu na jiya idan ba mu manta ba mun tsaya a ayan nan da Allah Ubangiji ya raba gado a tsakanin magada wato haƙƙin kowa da kowa da kuma abin da kowa zai samu tsakanin maza da mata wanda a jiya mun yi bayani waɗanda suke da gado a cikin maza mun yi bayanin wanda suke da gado a cikin mata mun yi bayanin sharuɗan da yake sa a yi gado sannan mun yi bayanin rukunan gado sannan mun yi bayanin menene suke hana gado idan an samu wannan dalilin zai sa babu gado amma ba mu fassara ayan ba sabila da lokaci ya mana halin sa ajiya wanda insha Allah za mu fassara ayan a yanzu idan Allah ya yarda Allah ubangiji yace yusikumullahu fi auladikum Allah ubangiji yana muku wasiya Allah ubangiji yana muku umarni wato fi auladikum cikin ƴaƴayenku waɗanda kuka mutu kuka bar su lizzakari mislu hazzil unsayayi namiji yana da kimanin rabon mata kwaya biyu fa in kunna nisa'an fawqasnatayn falahunna thulutha ma taraka idan mata ne wanda matan sun fito guda biyu sun fi biyu to falahunna thulutha ma taraka suna da rabo na wato kashi biyu cikin kashi uku na abinda wato wanda ya mutu ya bari misali mutum ya mutu ya bar ƴaƴa mata guda biyu ko sama da biyu to suna da ɗaya cikin a suna da biyu cikin kashi uku shine sulusani wanda za mu zo mu karanta waɗanda suke da haƙƙi na tumuni da wanda suke da haƙƙi na sulusi da wanda suke da haƙƙi na rubu'i da wanda suke da haƙƙi na sulusani din da wanda suke da haƙƙi na sulusi insha Allah idan lokaci ya bamu dama duk zamu fahimci zamu ambata waɗannan bangarori din to kaga a wannan farkon ayan na yusikumullahu fi auladikum lizzakari mithlu hadhihi al-unsayayn fa in kunna nisa'an fawqa ithnatayn falahunna thulutha ma taraka ya yanke hukuncin wancan mata da ta zo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ta kawo mata karan wato dan uwan mijinta da ya rike dukiyar mijinta bayan mijinta ya rasu matan Sa'd ibn Rabi'i kenan dana dama tana da ƴaƴa mata kwaya uku sai ta zo gurin manzon Allah tace ya rasulullahi mijina ya mutu ya bar ni ina da ƴaƴa mata kwaya uku kuma ba mu da komai kuma idan za a musu aure dole sai da kuɗi ya rasulullahi gashi kuma dan uwan mijina ya rike bai ba mu ba to shine Allah ubangiji ya fara da wannan hukunci din ya fara da hukuncin menene hukuncin matan da ko ko mai gidan da ya mutu ya bar yayaye mata guda biyu ko sama da biyu shi yasa Allah ubangiji ya fara da wannan idan ba mu manta ba kuma a karatun jiya mun karanta cewa a bangare na gado yuqaddamu al-far'u 'ala al-asli ana gabatar da reshe akan asali far'i shine yaya sannan sai kuma iyaye su biyo baya Allah ya ce fa in kunna nisa'an idan mata ne fawqasnatayn wanda suka yi sama da biyu falahunna sulusa ma taraka suna da biyu cikin kashi uku na abin da mace ce ya bari fa in kanat wahidatan idan mace daya wato mace ce ya mutu ya bari wanda ya gabata ya mutu bai bar da namiji ba abin da ya bari kawai ya bar mace ce kwaya daya ya aifa to falahan nisfu tana da rabin abinda babanta ya bari ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد iyayensa da uwansa da babansa kowane ɗaya a cikinsu yana da ɗaya cikin kashi shida idan dai har yana da ɗa idan yana da ɗa da da da mahaifinsa da mahaifiyarsa kowanne cikin su yana da ɗaya cikin kashi shida amma kaman wancan da muka karanta a baya wanda aka ce sulusa mata raka idan yana da 'ya'ya mata guda biyu suka yi sama suna da sulusin sulusani na abin da aka bari ma'ana kashi biyu cikin kashi uku na abin da aka bari wannan ana nufin idan gadon aka ɗauka aka ba su idan mata sun kai guda goma ne ma aka cire sulusani to za a ba su su je su raba ne a tsakaninsu amma kaman da uwa da uba to kowa da nasa uwa za ta ɗauki kashi ɗaya cikin kashi shida uwa ma zai ɗauki kashi ɗaya cikin kashi shida fa in lam yakul lahu waladun wa warithahu abuwahu fali ummihi thuluth idan kuma baya da ɗa kwata kwata bai aihu ba baya da ɗa to abin da zai faru shine mahaifiyarsa tana da sulusi tana da ɗaya cikin kashi uku na abin da ɗanta ya bari shine fa in lam yakul lahu waladun wa warithahu abuwahu fali ummihi thuluth mahaifiyarsa tana da ɗaya cikin kashi uku fa in kana lahu ikhwatun idan yana da ƴan uwa fali ummihi sudus uwansa tana da sudusi ma'ana idan mace ce ya mutu ya zamanto baya da ɗa sai ya zamanto ya bar uwansa da kuma ƴan uwansa to uwansa za ta gaji ɗaya cikin kashi shida ne amma idan kuma ya mutu bai bar ɗa ba bai bar ƴan uwa ba jatima ne ya bari to jatiman nasa za ta gaji ɗaya cikin kashi uku ne na abin da ɗan ce bari min ba da wasiyyatin yusi biha audain duk wannan za a yi ne bayan wasiyyan da ya bari ko kuma bashin da ake bin sa duk da an ce Allah ubangiji ya gabatar da wasiyya cikin wato siyakin aya din amma kuma bashi shine farko kafin wasiyya idan mutum ya mutu abin da ake fara dubawa shine wa da wa yake bin bashi sai a jijjiya su bashin da ya bari dan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce ba za a mamaci yana nan jingina ne shi har sai an biya masa bashin da yake bi idan mamaci yan ana bin sa bashi to wannan bashin nasa ba zai bar shi shiga aljanna ba har sai an biya masa wannan bashi da ake bin sa haka Allah ubangiji yace Allah Ubangiji ya ce, Na rantse da isana ni ne al-malik, na rantse da isana ni ne al-dayyan, da a ce ɗan wuta zan hukunta mata shiga wuta to ba zan bari ya shiga wuta ba sai na karɓa masa haƙƙinsa daga gurin ɗan aljanna ko da mari da a ce ɗan aljanna ya cancanci shiga aljanna yana da haƙƙi a gurin ɗan wuta to zan karɓa masa haƙƙinsa ko da mari ne. sabila da Allah Ubangiji ba ya tauye komai sai ya cika komai babu wani wanda Allah Ubangiji zai bar shi ya shiga aljanna da haƙƙin wani a kansa sannan duk wanda za a ganshi a wuta ma sai an karɓa haƙƙin wanda ya zalunce shi an mayar masa kafin a tura shi wutan da zai je to Allah ya ce min ba'di wasiyatin yusibiha audain bayan wasiya da shi mace ce ya bari audain ko bashi wasiya shine mamaci ya ce a yi kaza ko misali ya ce a cikin dukiya na a cire kaza a gina min masallaci kaga wannan wasiya ya bari ko ya ce a cikin dukiya na a cire kaza a ba ma wani wannan wasiya ya bari amma dai a abin da ya bari na wasiya din akan duba menene gwargwadon abin da ya bari idan aka ga abin da ya bari na wasiya din na wasiyan da ya bari zai cutar da magada sai yanda magada za su tashi hoci ho babu komai to ba za a yi watsi da wannan wasiya din shi yasa alal aqalli abinda malamai suka yi ittifaki idan wasiya ya shiga haka ba a duba wannan ya zamo sulusi ɗaya cikin kashi uku na dukiya idan aka yi wasiya da shi in yi sama da haka ba za a zantar da wannan wasiyan ba sabila da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace da ka bar ƴaƴayenka suna mika hannu suna neman taimako a gurin mutane gwara ka bar su mawadata ba sai sun mika hannu suna neman taimako a gurin kowa ba to Allah ubangiji yace a fa in kana lahu ikhwatun fali ummihi sudus idan yana da yan uwa to mahaifiyarsa tana da ɗaya cikin kashe shida min ba'di wasiyatin yusi biha audai bayan wasiyan da yayi wasiki da ita audainin ko bashi aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a da ƴaƴanku da iyayenku da ƴaƴayenku ba ku san wanne ne suka fi kusa da amfanar da ku ba faridatan min Allah wannan gado da Allah ubangiji ya tsaga ya kasa yanke ne umurni daga gurin Allah da Allah ya fardanta inna Allah kana aliman hakima Allah ubangiji masani ne kuma Allah ubangiji gwani ne ma'ana abin da Allah yake nufi da aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'an Allah yana nufin idan da a ce an bar muku katangadan a hannunku to kila sai ku ba ma wani abin da bai kamata ya samu ba wani ma ku ba shi abin da bai dace ya samu ba amma Allah ubangiji ya fi sanin wane ne ya dace da kaza wane ne ya dace da kaza shi yasa tun a farko Allah ubangiji yace yusikum Allahu fi auladikum lizzakari misla hadhil unsayayn mace misla hadhil unsayayn mace tana da rabin abin da namiji zai samu ne mai yasa sabila da mace kullum ita tana karkashin wani ne abinda wani mace ba ta ciyarwa mace ba ta tufatarwa mace komanta yana ƙarƙashin namiji ne shi kuma namiji shi ne yake da ciyarwa a kansa da nauyace nauyace a kansa shi yasa ubangiji ya sa rabon namiji zai zamanto ya ruɓanya rabon mace gida biyu sabila da namiji ya fi mace taklifi aka ce al-imamu shafi'i nana daga cikin abubuwan da wato ya fitar na abubuwan mamaki a zamaninsa wasu mata kwaya biyu suna husuma akan yayayensu wata ta ce ɗa namiji ne ɗanta jirajirin wata kuma ta ce ɗa mace ne ɗanta suna ta ɗa namiji ne ɗanta ba mace ne nata ba wannan kuma ta ce namiji ne nata ba mace ne kowa dai tana kore ma kanta macen kuma alhali macen na kwaya ɗaya ne namiji na kwaya ɗaya suka yi ta husuma aka rasa yadda za a yi a raba tsakaninsu akan wannan husuma har husuman ya zo gaban Imam Shafi'i aka kawo masa fatawan yaya za a yi a tabbatar da cewa wannan ne mai mace wannan ne mai namiji Imam Shafi'i yace abu mai sauki yace kowa ta dauki abu dan karamin ƙwarya dan karamin matatsa ta tafi nonanta ta cika wannan ƙwarya dan karami haka matsakaici abin da kowa ya faru kenan kowa ta ɗauka tana tatsa tana tatsa tana tatsa ɗaya ɗaya da ta fara tatsa sai da nata ya cika ƙwaryan bai yanke ba ɗaya kuma tana tatsa nata yana zuwa rabi ya yanke sai ce to ka gani wannan ne rabin ƙwaryan ita ce mai ya mace wannan kuma wanda ƙwaryan nata ya cika ita ne mai ɗa namiji ma'ana har a gurin shayarwa Allah ubangiji ya kasafta li zakari misla habdil unsayayn amma za mu karanta guraren da da namijin da macen ba ta bambanta wajen gado za mu zo gurin mu karanta akwai wani mawaƙin ɗin da namiji zai zo zai yi gado mace ma za ta zo za ta yi gado amma kowa ka san sa daidai da daidai ne wani bai shi wani ba Allah ubangiji ya ce aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a da iyayen kuma za da iyayen ku da aba'ukum wa abna'ukum da iyayen ku da ƴaƴayen ku ba ku san waɗanne ne suka fi kusa da amfanar da su ba faridatan min Allah wannan wajibci ne da Allah ya farjanta kuma ya hukunta wal inna Allah kana aliman hakima Allah ubangiji ya kasance masani ne kuma Allah ubangiji gwani ne da ya iya komai da komai da bai kwaikwaya a gurin kowa ba na'am
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة ولو أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية من بعد وصية يوصي بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم
ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما الثلث فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصي بها أو دين غير مضار غير مضار وصية من الله والله عليم حليم Allah Ubangiji ya ce, Allah ya ci gaba da kasarta kowa ga irin abin da zai samu. Allah ya ce, walakum nisfu ma taraka azwajikum. Kuna da rabin abin da mazajenku suka bari mata kenan. in lam yakul lahunna waladun idan ba su da yaya ma'ana idan wato miji ya mutu ya bar mace matan ba ta da ɗa ko ɗaya kuma shi ma baya da ɗa da kowace mata sai wannan matan nasa ta gaji wato sumuni ta gaji wato ɗaya cikin kashi ta gaji rabi cikin abin da ya bari idan miji ya mutu ya bar mata kuma baya da ɗa baya da ɗa tare da wannan matan kuma baya da ɗa tare da wata matan da ba ita ba to wannan matan naka za ka gaje rabin abin da mijin ce bane fa in kana lahunna waladun a walakum nisfu ma taraka azwajukum kuna da rabin abinda wato kuna da rabin abinda matayenku suka bari in lam yakun lahunna waladun idan ba su da ɗa idan matanka ta mutu ba ta da ɗa tare da kai kuma ba ta da ta tare da wani to kana da rabin abin da matanka ta bari fa in kana da hunna waladu idan kuma suna da ɗa to falakum rubu'u mimma tarakna kuna da ɗaya cikin kashi hudu na abin da iyaye na abin da matayenku suka bari ma'ana idan mata ta mutu ta bar yayaye sannan ta bar miji to mijin nata yana da ɗaya cikin kashi uku a cikin kashi hudu na abin da matarsa ta bari min ba'di wasiyatin yusina biha aw daynin wannan zai zamo ne bayan wasiya da ita matan ta yi aw daynin ko ko bashin da ake binta sai a biya mata wannan bashi din abin da ya rage kuma sai a kasafta shi tsakanin magada walahunna rubu'u mimma taraktum illam yakul lakum walad sannan kuma mata suna da daya cikin kashi hudu na abin da mazajensu suka bari idan mazajen nasu ba su da ɗa a can mun karanta cewa idan mace ta mutu ta bar mijinta shine kadai ba ta da yayaye ba ta da yaya da mijin kuma ba ta da yaya da wani mijin to mijin nata yana da rabin abin da matarsa ta bari amma idan ya zamanto tana da yayaye to mijin nata yana da daya cikin kashi hudu na abin da mene na abin da matarsa ta bari kazalika idan miji ya mutu ya bar matarsa baya da ɗa da ita kuma baya da ɗa da wata matar to yana da tana da ita matan tana da ɗaya cikin kashi hudu na abinda mijinta ya bari fa in kana lakum waladun falahunna sumun mimma taraktum idan kuma kuna da ɗa da ita matan ne ko ku da wata matan ne to falahunna nis falahunna sumun suna da ɗaya cikin kashi takwas mimma taraktum daga cikin abin da kuka bari min ba'di wasiyatin tusuna biha aw dainin bayan wasiyyan da kuka yi wasiti da shi aw dainin ko ka bashi wa in kana rajulun yurasu kalalatan idan kuma namiji ne za a gaji wato wadda za a gaje shi amma shi kalala ne ma'anan kalala shine mutumin da ya mutu baya da ɗa baya da mata baya da uwa baya da uba baya da kaka baya da dai magaji gabaki ɗaya ta kowane bangare baya da magaji duk da cewa malamai sun yi sabani akan wannan musamman tsakanin sayyidina Abubakar da sayyidina Umar akwai sabani akan wane ne kalal wane ne kalala amma abinda malaman tafsiri suka fassara kalala shine wanda ya mutu bai bar ɗa ba bai bar mata ba bai bar kaka ba bai bar ɗaya daga cikin makusanta wanda za su gaje shi ba sai dai dangi to shine fa wa in kana rajulun yurasu kalalatan wato wanda shi kalala ne bai bar kowa ba aw imra'atun ko kuma mace kalala wanda bata da ɗa bata da miji bata da ƴan uwa bata da uwa bata da uba sai dai dangi to shine Allah ubangiji yace walahu akun aw ukhtun shi wannan wanda kalala din ne yana da dan uwa wanda wannan dan uwan dan uwa ne wato dan uwan uwa li ummi ne ko ko ukhtun yar uwar uwa li ummiya to fa li kulli wahidin minhum as-sudus kowane ɗaya daga cikin su yana da sulusi ma'ana idan mace ce za ta gaji sulusi idan namiji ne shi ma zai gaji sulusi duka fa in kanu aktsara min zalika amma idan sun tsara haka fa hum shuraka'u fi sulusi suna tarayya ne a cikin sulusi gabaki ɗayan su min ba'di wasiyatin yusiha aw dayn bayan wasiya da yayi wasiki da ita ko ko bashin da ya bari ghaira ghaira mudarrin wanda ba mai cutarwa ba wasiyatan min Allah ma'ana yusikumullahu wasiyatan min Allah wannan Allah yana muku wasiki ne daga gurinsa wallahu alimun halim Allah ubangiji masani ne kuma Allah ubangiji ne hakuri ne yana jinkirta ukuba ma azzalimi anan ne malaman fiqh suke fitar da wani wato bugu wanda ake ce da bugun haba da baza wannan haba da baza ana cire shi a gurin malaman wato fiqhu tana cire shi a babi na gado sukan ce wato hababba din nan gida ne na nisfi wanda mutane biyar su suke gado a nisfi sannan ba'un din nan na haba haba ba'un din nan wato na ma'abota rubuci ne wanda masu gado a wannan wato mutane guda biyu ne sannan alifin din nan na ma'abota tuhune ne masu gado a tumuni wato kwaya ɗaya ne take gado a tumuni ita ce mace wanda mijinta ya bari ya yi wa fati ya bata da yayaye to yayayen zai zama za ta gadi tumuni amma idan bai mutu ya bata da kowa ba za ta gaji rubu'i kazalika dalin din nan ma'anan dalin a ilimin lissafi shine hudu to shi wannan hudu li ahli sulusaini ma abota sulusi wato biyu cikin kashi uku ne wanda suke gajen biyu cikin kashi uku su guda hudu ne sannan habada baza bawun din nan wanda yake kafin bawun shi kuma na mabota sulusi ne masu gadon sulusi su kuma su biyu ne kazalika zayin din nan na ma'abota sulusi ne masu gadon sulusi a cikin magada su guda shida su guda bakwai ne wanda idan muka sake komawa dan mu ga suwane ne wanda suke gadon nufi a gidan ha babba a bangaren ilimin gado din su wane ne suke gadon nisifi masu gadon nisifi kamar yadda muka faɗa a su guda wato su guda biyar ne idan muka duba ha babba a ilimin lissafi abin da yake nufi shine biyar abin da yake nufi shine biyar to masu gadon nisifi su biyar ne na farko akwai ya idan ta kaɗaita ya idan ta zamanto ita kaɗai ne ba ta da ɗan uwa sannan kuma ba ta da ƴar uwa to za ta gaji miki kazalika bintul ibn ƴar ɗa ƴar ɗa idan ta wofanta babu ɗa kuma ba ta da ƴar uwa kuma ba ta da ɗan uwa ita ma za ta gaji miki sannan sai al-ukhtu li'ab ƴar uwa lu'abdiya idan ta wofanta ita ma ba wani sai ita to ita ma za ta gaji miki sannan al'uktu li ummin yar uwa li ummiya idan ya zama ba da ba dan da tunda ba da kan ai babu maganar ma dan da sannan babu uwa babu uba to ita yar uwa li ummiya za ta gaji miki sannan kuma babu kaka kazalika az-zawju miji yakan gaji miki amma idan matan nasa bata bar da ba idan misali mutum matarsa bata bar da ba to zai gaji mene zai gaji nitifi cikin abinda matarsa ta bari sannan idan muka dawo gidan ba'u shine gidan rubu'i wanda masu gado a wannan gida na ba'un din mutane guda biyu ne na farko akwai azzauji miji miji yakan gaji rubu'i idan mene idan ya zamanto da akwai ɗa to yakan gaji rubu'i idan da ɗa yakan gaji rubu'i kazalika akwai waladul ibni idan babu wato gidan ruhu'i masu gado a gidan guda biyu ne na farko akwai azzauju miji zai gaji ruhu'i idan ya samu kansa tare da ɗa ko ɗan ɗa ko ya ko ƴar ya ko ƴar ɗa duka zai gaji ruhu'i ne sannan da akwai azzaujatu mata matan mutum da ya mutu ya barta idan ya mutu ya barta da ƴaƴaye a tsakanin su to nan ma za ta gaji rubu'i ne amma idan babu ƴaƴaye za ta gaji mene za ta gaji za ta gaji za ta gaji nisfi ne na'am sannan sai a gidan alifun wanda muka ce nan ne gidan tumu ne nan ne gidan tumu ne gidan alifun gidan tumu ne mata za ta gaji tumu ne idan mijinta wato ya barta tare da ɗa ko ko ya barta tare da ɗan ɗa gidan tubuni kenan a baya idan muka ɗauka rubu'i mace za ta gaji rubu'i za ta gada daga cikin abin da mijinta ya bari za ta gaji ɗaya cikin kashi hudu idan mijinta ya barta ba ta da ɗa ba ta da ɗan ɗa ai ba ta da ɗa ba ta da jika kuma ba da ɗa da kowa sai da wato ba da ɗa da kowa ma'ana ita kaɗai ya bari amma idan ya zamanto da akwai ɗa ko ya ko kwaɗan ɗa to za ta koma gidan tumuni tumuni din nan shine ɗaya cikin kashi takwas za a raba a bata sannan dalin din nan haba da baza dalin din nan shine muka ce wato yana nufin hudu ne wanda masu sulusani sulusani shine biyu cikin kashi hudu a cikin kashi uku idan an kasa kashi uku sai a kwashe biyu shine sulusani masu gado a nan akwai ya ya na tsoso sannan da akwai ya ya ya'yan ɗa sannan da akwai yar uwa yan uwa ta bangaren uba sannan da akwai yan uwa ta bangaren uwa idan sun kadaita sannan masu gadon sulusi su ma din a gidan gidan gidan sulusi su kuma su biyu ne gabaki daya wanda take gadon sulusi uwa idan ta kaɗaita babu uba kuma babu ɗa kuma babu jita da sauransu to uwa za ta gaji sulusi ko ko a wato ‘ya'ya guda biyu daga cikin wato ‘ya'yan ɗan uwa da ummi su ma haka sukan gaji sulusi idan sun wofanta babu kowa sannan sai gida na shida gida na shida shi ne wato zagin haba da baza masu gado a nan kuma sun shida ne akwai al'ahu wanda suke gadon su da shi kenan uba akwai uwa akwai kaka akwai yarda akwai yan uwa lu'abbiya yan uwa lu'abbai akwai yan uwa lu'ummai yan uwa mata lu'abbai ko yan uwa mata lu'ummai wanda ne wannan shine malaman wato ilimin al-fara'id suke kiran shi da haba da baza wanda wannan ya kunshi kusan duka abubuwan da muka karanta cikin ayan da ya gabata to Allah ubangiji dai ya kasafta abin da ya shafi ƴaƴa sannan kuma ya kasafta abin da ya shafi iyaye walakum nisfu ma taraka azwajikum kuna da rabin abinda mazajen ku wato matayen ku suka bari in lam yakun lahunna waladun idan ba su da ɗa fa in kana lahunna waladun idan suna da ɗa falakum ruhu mimma tarakna kuna da ɗaya cikin kashi hudu na abin da suka bari amma min ba da wasiyatin yusina biha audain da bayan wasiyan da suka yi wasiki da shi audainin ko kuma bashi walahunna ruhu su kuma mata kuna da ɗaya cikin kashi hudu mimma mimma taraktum in lam yakul lakum waladun daga cikin abin da kuka bari idan ba ku bar ɗa ko kwaya ɗaya ba fa in kana lakum waladun amma idan kuna da ɗa falahunna sumun tana da ɗaya cikin kashi takwas min ma tarabtum daga cikin abin da kuka bari min ba'di wasiyatin tusuna biha aw dayn bayan wasici da kuka bari wato ko ko baki da kuka bari a baya wa in kana rajulun yurasu kalalatan idan kuma wani mutum ne za a gaje shi wanda kalala ne baya da ɗa baya da uwa kuma baya da mata bai da uba bai da kaka bai da wani wanda zai gaje shi sai dai dangi aw imra'atun ko kuma mace wanda bata da ɗa bata da uwa bata da uba duka sun yi wafati sun koma ga Allah sai zaman to kawai dangi ne da su gaje ta to abin da zai faru walahu akhun ya zaman to ya bar dan uwa shi kalala din nan aw ukhtun ko kuma ta wato ya bar yar uwa mace to falikulli wahidin minhu masulus da ƴar uwansa ummiya din nan wanda suke ta bangaren uwa da kuma wannan ƴar uwansa lu'addiya din wanda suke banga wannan dan uwansa ummi din wanda suke bangaren uwa to kowanne a cikin su dai dauki ɗaya cikin kashi shida fa in kanu aksara min zalika idan sun fi haka fa hum shuraka fi sulus da su yi tarayya cikin sulusi ma'ana za a kasa dukiyan kashi uku a ɗauki kashi ɗaya a basu gaba ɗayan su saraba min ba'di wasiyatin yusi biha aw dayn bayan wasiyan da yayi wasiyyi da shi ko baki ghayra mudarrin wanda ba mai cutarwa ba wasiyatan min Allah wannan wasiki ne daga Allah da umarni kuma wallahu alimun hakim Allah ubangiji masani ne sannan kuma Allah ubangiji halim mai jinkirta ukuba ne ga wanda ya bin dokokinsa Allah ubangiji zai masa talala daga baya sai ya kama shi Allah ubangiji ya tsare mu na'am تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم
تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا خالدين فيها وذلك الفوز العظيم الله ubangiji yace tilka hududullah wadannan abubuwa da kuka ga Allah ya tsara abubuwan da kuka ga Allah ya shimfida yanda Allah ubangiji ya saka ka san kowa wannan fa dokoki ne na Allah wannan iyakoki ne na Allah تلك حدود الله ومن يطع الله ومن يطع الله ورسوله wanda yayi biyayya ma Allah yayi biyayya wa manzon da Allah ubangiji ya turo shi da wahayi yudkhiluhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidin fiha Allah zai shigar da shi cikin aljannatayya wanda koramai kwaya hudu suke gudana a ciki khalidin fiha zai dawwama a ciki wa zalika al-fawz al-azim wannan shine babban rabo ma'ana duk abin da kaga Allah ubangiji ya shimfiɗa shi na doka to Allah ubangiji ba wai ya shimfiɗa ne domin maslahar sa ba ya shimfiɗa ne domin maslahan ku a baya Allah ya ce aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a da ƴaƴanku da iyayenku ba ku san wane ne yafi kusa da ya amfanar da ku ba to Allah ubangiji ya fi kowa sanin menene abin da ya cancanta Allah Ubangiji ba mai zalunci bane cikin hukuncin da ya shimfiɗa da dokokin da ya gindaya duk abin da Allah Ubangiji ya yi to ya yi ne lil masalihil bashariya domin amfanin mutum ba dan amfanin Allah ba wallahu ghaniyyun hamid Allah wadatacce ne in ka bi shi ma ba za ka kare shi da komai ba idan baka bi shi ba ma ba za ka kare shi da komai ba Allah ya ce innakum lam tablughu durri fatadurruni ku din nan ba ku kai ku cutar da ni ba balle ku cuce ni walam tablughu nafsi fa tanfa'uni ba ku kai ku amfane ni ba ballanta na ku amfanar da ni Allah yace da zan azabtar da kowa a duniya to babu abin da zai rabu cikin taskana da arziki na sai dai idan kila a ce misali idan aka hurga allura a cikin teku aka turo alluran dan abin da zai shiga cikin wujin alluran to in ma zai rabu to he dai a misalta da wannan ballantana babu abin da zai rubuta cikin arzikin Allah inna hadha la rizquna ma lahu min nafad arzikin Allah arziki ne wanda ba mai karewa bane sabila da haka idan mutum kai biyayya ma Allah kai biyayya ne domin gyaran kanka sannan kuma kai biyayya ma Allah Allah zai baka lada idan ka saba ka ruguza kanka sannan kuma Allah ubangiji zai azabtar da kai tilka hududullah waɗannan abubuwan da aka lissafo dokoki ne na Allah wa man yuti Allah wa rasulahu wanda yabi Allah yabi manzon Allah yudkhiluhu jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidin fiha Allah zai shigar da shi aljanna wanda koramai suke gudana a karkashin wannan aljanna din wa zalikal fawzul azim duk wanda ya samu kansa cikin wato aljanna to lallai ya samu babban rabo a baya mun karanta wato a cikin suratu Ali Imran rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaita wa ma lizalimin min ansar duk wanda kaga Allah ubangiji ya saka shi a wuta to gaba daya kunya da asara duka babu abin da bai kama shi ba ya tozarta ya kunyata yayi asara amma duk wanda ka ganshi cikin aljanna to wa zalikal fawzul azim wannan shine babban rabo mai girma Allah ubangiji ya saka mu a ciki na'am ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده ندخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين ومن يعص الله wanda ya saba ma Allah ya kekace zuciyarsa ya take dokokin Allah ya take dokokin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ومن يعص الله wanda ya saba ma Allah ya saba ma umarnin Allah wa rasulahu ya saba ma umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa ya ta'adda wujudahu ya ƙetare iyakokin Allah yudkhiluhu naran Allah ubangiji zai shigar da shi wuta wannan hududullah kamar yadda malamai suke faɗa suka ce shi yasa a mazhabin Imam Malik ya zamanto yana da wani wato urfi yana da wani abu wanda yake cikin mazhabarsa wanda ake ce masa saddu zari'a saddu zari'a shine abinda yake kusa da haramun mata da a kusance shi misali abinda Allah ubangiji ya hana ya hana kaza to abinda yake kusa da wannan kazan ma haramun ne a aikata shi suka kafa hujja da menene shi yasa mafi yawa suke cewa mazhaban malikiya mazhaba ne na riƙau mazhaba ne mai tsauri sabila da menene ya tsaurara wato dokoki a abubuwan da ya shafi abubuwan da Allah ya hana saddu zari'a shi yasa imamu malik zaka ga ko da misali azumin sittu shawwal a mazhaban imam malik bid'a ne saboda mene saddu zari'a kada mutum ya ilhakin sa da ramadani yayi kokarin mai da shi farilla bayan ya gama azumin ramadani maimakon ya nitsar da zuciyarsa yayi kokari ya mayar da wannan abun kamar wani sabon wajibin abu a kansa duk da cewa akwai maganganu a wannan bangare din wanda malamai suka tattauna to dogaro ne da wa tilka hududullah a wani ayan fala taqrabuha kada ku kusance ta a wani ayan fala ta'taduha kada ku ketare ta idan muka lura ko zina Allah cewa yayi wala taqrabu zina kada ku kusanci zina ba ma aikata zinan ba a'a kusantan sama haramun ne to shi yasa suka ce kullu ma yutawassalu bihi ila alwajibi fa huwa wajibun wa kullu ma yutawassalu bihi ila alharami fa huwa haramun duk abin da ta hanyarsa za ka aikata wajibi to wannan abin ya zama maka wajibi duk abin da ta hanyarsa za ka aikata haram to bin wannan hanyar ma ya zama mene ya zama haram to Allah ya ce wa man yasi Allah wa rasulahu duk wanda ya saba ma Allah kuma ya saba wa manzon Allah wa ya ta'adda wujudahu ya ketare iyakokin Allah da manzon Allah yudkhiluhu nara Allah zai shigar da shi wuta khalidan fiha zai dawwama a cikin wuta وله عذاب مهين kuma yana da azaba na wulakanci idan muka duba anan zamu ga irin yanda ubangiji yake gwama wato abinda ya shafi masa biyayya da saba masa da wato biyayya wa manzon Allah da saba wa manzon Allah saboda Allah ya ce wa man ya'ti Allah wa rasulahu wanda ya saba ma Allah ya saba wa manzon Allah amma Allah sai ya ce wa yata'adda hududahu yake ƙetare dokokinsa Allah bai ce wa ya ta'adda hududahuma ba amma a baya Allah ya ce wa man ya'ti Allah wa rasulahu me yasa sabila da dokan Allah da dokan manzon Allah duka ɗaya ne amma Allah yana gwama kansa da manzon Allah dan kada ka ce kai ka ba Allah shikenan ka bar manzon Allah domin Allah ya nuna maka kowane kofa zaka shiga sai ka biyo ta gurin manzon Allah amma idan ka biyo ta gurin manzon Allah abu kwaya ɗaya zaka je ka tarar ba wai zaka samu dokan Allah daban ne dokan manzon Allah daban ba a'a Allah shi ɗaya ne bai da abokin tarayya cikin umarninsa da dokokinsa irin ta zamu samu a can wallahu wa rasuluhu ahaqqu an yurduhu da Allah da manzonsa su suka fi cancanta Allah bai sai an yurduhu ma ba sai sai an yurduhu ku nemi yardansa kun ga anan ma Allah sai yace wa man ya'ti Allah wa rasulahu wa yata'adda hududahu ya ketara dokan wa dokan Allah da dokan manzon Allah duk da dokan Allah da dokan manzon Allah duka kwaya ɗaya ne yusalhu naran Allah ubangiji zai shigar da shi wuta khalidan fiha zai dawama a cikin wutan wala huwa azabun muhim kuma yana da azaba na wulakanci Allah ubangiji ya kiyaye mu Allah ubangiji ya tsare mu na'am واللاتي ياتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفيهن الموت حتى يتوفيهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا
واللاتي ياتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا Allah Ubangiji ya ya shiga cikin wani sabon doka kuma a kan wato mata waɗanda suke wato mazinata wanda aka same su da laifin aikata zina Allah ya ce wallahi ya ci nan fahishata min nisa'ikum wanda suka zo da aikin zina alfasha alfahisha ta anan Allah ubangiji yana ce yana nufin alfasha ne dan idan muka ba mu manta ba a wancan ayan da Allah ya ce wala taqrabu zina sai ce innahu kana fahishatan shi mummunan abu ne abu ne wanda ba a son sa to Allah ya ce wallati yatin alfahishata waɗanda suke zuwa da aiki na alfasha na zina min nisa'ikum daga cikin matanku fastashidu alaihinna arba'atan minkum ku kafa musu shaida wato ku kafa shaida da mutum kwaya hudu wanda za su tabbatar da sun gani ido da ido lokacin da wance take zina da wani sun gani din nan kuma sai komai ya tabbata idan da mutum uku za su zo su ce sun gani to ƙarya suke yi za a hukunta su za a musu duka na wanda ya yi ƙazafi za a musu bulala irin na wanda ya yi ƙazafi wanda za mu karanta ayin a gaba insha Allah. idan kuma yana nan ayan a cikin suratul nur amma an ce wannan aya da muke karantawa yanzu mansukhiya ce an riga an shafe ta wallati yatina alfahishata min nisaikum fastashidu alaihinna arba'atan minkum ku samu shaidu guda hudu su tabbatar da laifin da suka yi fa in shahidu idan an tabbatar sun ba da shaida eh mun ga wanta da wani suna zina kuma mun gan su karara abin da suke aikatawa kenan ba wai mun zo mun samu sun fito daki dai ba ko ko ba wai mun zo mun same su suna kwance guri dai ba a'a mun gani ido da ido abin da ke faruwa na zina tsakanin su mun gani ba tare da wani shamaki ba Allah ya ce to a fa in shaidu fa amsikuhunna idan dai har an samu shaidun da suka tabbatar da haka kwaya hudun nan to ku rike su ku rufe su fil biyuti a cikin gida hatta ya tawaffa wannan nusa har sai mutuwa ya same su aw yaj'al Allahu lahunna sabila ko kuma Allah ubangiji dai ya kawo musu wani mafita din amma dai dokan a wannan lokacin shine duk wanda aka kama ta da wannan mummunan aiki din to za a rufe ta ne cikin daki babu fita har sai mutuwa ya same ta kamar ma'ana daurin rai da rai kenan hatta ya tawaffa hunnan mautu aw yaj'al Allahu lahun sabila har sai mutuwa ya tun musu ya ya ya dauke su ko Allah ubangiji ya ba su mafita to Allah ubangiji ya shafe wannan ayar shafe wannan ayar din shine aw yaj'al Allahu lahun sabilan Allah ya ba su wani mafita wanda mafitan ba shine a rufe su har sai sun mutu ba a'a ga mafitan da Allah ubangiji ya bayar cikin suratul nuri az-zaniyatu waz-zani fajlidu kullu wahidin minhuma mi'ata jalda ولا تعكفتم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليستشهد وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين Allah ta'ala ce azzani wazzani da mazinaci da mazinaciya hukuncin shi shine fajlidu kullu wahidin minhuma mi'ata jalda kowane ɗaya daga cikin su a miki bulala ɗari idan misali bai taɓa yin aure ba idan bai taba yin aure ba ita ma bata taba yin aure ba to za a musu bulala dari dari wannan shine hukuncin su kuma Allah ubangiji yace wala ta'khudhum bihima ra'fatun fi dinillah kada ku tausaya musu kar tausayi ya kama ku lokacin da kuke hukunta su in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir idan da kun yi imani da Allah da ranar tashin alkiyama wal yashhad azabahum ta'ifatun minal mu'minin wasu jama'a daga cikin mu'minai su je gurin da da a musu wannan hukuncin domin su gane ma abinda Allah ubangiji ya tabbatar na doka a san su azzani la yansihu illa zaniya Allah yace mazinaci baya auren kowa sai mazinaciya sabila da kowa da kubcinsa yake rayuwa idan kai mazinaci ne kada ka tsammaci cewa za ka je ka ɗauko sali har matacci idan kai mumini ne to zaka ga Allah ubangiji ya duba ya duba zuciyanka ya ga imani da nagartar da ke zuciyanka Allah sai ya kawo maka mata kamanniya sai dai idan kuma Allah ubangiji ya sauka da jarrabawa yana ya ya nufi ya jarraba ka shikenan Allah sai ya hada ka da mummunan kaya wanda za ta yi ta gana maka azaba sai ta gana maka bakin ciki sannan kuma ta zo tana mu'amala da wasu maza daban a waje wanda wannan kuma jarrabawa ne amma Allah ubangiji ya ce al-khabithatu lil-khabithina wal-khabithuna lil-khabithati at-tayyibatu lit-tayyibina wat-tayyibuna lit-tayyibati ulaika mubarra'una mimma yaqulu munana wato fasikan mata mazinata na mazinata ne ɗan uwansu kazalika kamammun maza na ɗan uwansu kamammu ne wato ma'ana daɗaɗa na daɗaɗa ne munana na munana ne mubarra'u ulaika mubarra'una mimma yaqulun to kazalika azzani la yankihu illa zaniyatan duk wani mazinaci to kada ya tsammaci cewa zai gama zina da wata da wata mace a gefe ya zo kuma gefe guda ya samu wata mumina ya cije da ita kada ya tsammaci haka duk wanda kaga ta aure ka kana irin wannan mummunan aikin to kila za ta zama yar uwanka ce sai dai idan kuma Allah ya nufi ya jarraba imaninta sai Allah ya hada ta da wato Allah ya hada ta da lalataccen mutum kaman ka Allah ubangiji ya tsare mu ya kiyaye mu ya kiyaye dangin mu gabaki daya Allah ya ce azani la yakimu illa zaniyatan aw mushrika mazinaci bai aure sai mazinaciya ko mushrika wazaniyatu la yakimuha illa zanin aw mushrik mazinaciya ba mai aurenta sai mazinaci ko mushriki wa hurrima zalika ala almu'minin Allah ubangiji ya tsara mu'minai ya haramta wannan mummunan aiki ga mu'minai kuma mu'minai sun riga sun hana sabila da haka idan kana son Allah ya tsare ka to ka tsara kanka idan kana son Allah ya tsare ƴaƴanka ka tsare ƴaƴan wani abinda baka son ya samu ƴaƴanka to kada ka yi ma ƴaƴan wani amma duk abin da ka je kai ma ƴaƴan wani to kada ka tsammaci cewa Allah ubangiji zai bar ƴaƴanka wato ka tsare su ka killace su kuma su tsaru su killatu Allah ubangiji ba zai Allah ubangiji ya ce wato wato wajaza'u sayyi'atin sayyi'atun misluha mummunan aiki sakamakon sa shine mummunan aiki kyakkyawa kuma hal jaza'ul insan illa al ihsan kyakkyawa duk wanda ya aikata kyakkyawa Allah ubangiji zai saka masa da kyakkyawa kuma Allah ubangiji zai kiyaye shi kuma Allah ubangiji zai kiyaye masa tsotsonsa Allah ubangiji ya kiyaye ni Allah ya kiyaye mana tsotson mu ina ga zamu tsaya a nan sai mu amsa tambaya guda biyu zuwa uku kafin lokaci yayi muna da sauran minti nawa to za mu amsa tambaya kwaya ɗaya ko kwaya biyu da akwai wanda ya turo tambaya na'am akwai wanda suka turo suka ce suna bukatar a musu addu'a na jarrabawa da za su yi a bayan sallah jarrabawan ne ko da waye da kuma masu jarrabawa na zaria to muna roƙon Allah Allah ubangiji ya ba su sa'a Allah ubangiji ya ba su nasara Allah ya taimake su albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam wani ya turo tambaya yace malam tambaya na shine a ni ne ina bin wani sallah da ina bin sa sallah sai sujadan sai yayi raka'a biyu a sallar la'asar yayi raka'a biyu a sallar la'asar zai yi zaman tahiya sai bai yi zaman tahiya ba sai ya miki da ya miki muka ce masa subhanallah subhanallah subhanallah bai dawo ya zauna ba sai da ya idar da sallar a maimakon zai yi sujadan kabli sai bai yi sujadan kablin ba sai ya zo ya yi sujadan ba'adi to ni kuma na zo na samu na samu ya shige min da wato raka'a daya lokacin da zai yi sujudar ni zan miƙe ne domin na kawo abin da ya shige min da shi malam yaya zan yi to idan a kamar yadda malaman suke suka faɗi idan mutum yana sallah mun san cewa zama na farko wannan sunna ne ba farilla bane zama na farko sunna ne ba farilla bane to da yazo zai yi zaman tahiya na farko kaman yana da sallah mai raka'a hudu to zai yi zaman tahiya lokacin da ya raka'a biyu to sai ya manta bai zauna ba ya yunkura to tun ce idan ya yunkura gwiwoyinsa sun bar ƙasa hannayensa sun bar ƙasa to ba zai dawo ya koma ya sake zama ba a'a zai miƙe ne ya ci gaba da sallarsa idan ya idar sai ya yi sujadar qabli idan kuma da ya miƙe din nan aka ce masa subhanallahi kuma gashi kafafuwansa sun bar kasa hannayensa sun bar kasa sai aka masa tasbihi sai ya dawo ya zauna to anan kuma idan ya yi sahiyan bayan ya idar da sallah zai yi sujudan ba'adi sabila da ya ƙara wani aiki na wannan miƙe wanda ya yi da dawo wanda ya yi ya zauna din shi kuma dama sujudan ba'adi duk wanda ya yi ƙari ne a cikin sallah zai yi sujudan ba'adi wanda ya yi rage kuma a cikin sallah zai yi sujudan qabli to dangane da wanda yake bin sa sallah idan misali ka bi liman sallah ya shige maka da wani abu amma sai aka samu rafkanuwa a cikin sallar kuma kana nan aka samu wannan rafkanuwa din a'a koma baka nan aka samu wannan rafkanuwa din to bayan an idar da sallah liman yayi idan misali sujudan qabli ne zaka bi liman ku yi wannan sujudan tare da shi bayan ya sallame sai ka tashi ka kawo abin da ya rage wanda ake yin ka idan kuma sujudan ba'adi ne zaka yi sallama amma ba za ka bi liman ayi wannan sujudan ba'adin ba sai ka tashi ka kawo abin da ake bin ka na sallah ka sallame sai kai shi zan ba abin ka kai ɗayan ka haka suka ce wallahu ta'ala a'lam abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada abin da muka yi na kuskure Allah ya yafe mana Allah ya kara mana son manzon Allah Maulana Sheikh Tahir Usman Bauchi Allah ya kara masa lafiya da tsawon kwana Allah ubangiji ya yafe mana kurakuran mu Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya a ƙasar mu Najeriya garin mu jihar Bauchi Allah ubangiji ya bamu arziki da mai albarka Allah ubangiji ya kiyaye mu daga dukkanin fitintunin da muke je a gefe gefe guraren da muke jin ma Allah ubangiji ya kiyaye su ya tsairatar da su albarkan sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallama alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim malik yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina as-siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin amin اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما صدق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتداره العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله